الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوكم أنا متى عشرين ترى وتنفضوا shekara ta 1437 hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da takwas ga watan biyu shekara ta 2016 a lissafin yan albashi yau muna darasi na ɗaya a cikin tafsirin suratu yusuf alaihi salatu wassalam wanda kenan darasi na ɗaya zai kasance tun da yau za mu fara insha Allah a wannan tafsirin muke gabatar a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da yake sabuwar gandu a birnin Kano Nigeria arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
Allah madaukin sarki yana fada a farkon wannan sura na suratu yusuf alif lam ra kafin nan suratu yusuf kamar yadda imam al-qurtubi ya faɗa a cikin tafsirinsa sura ce makkiya sai dai wasu ayoyi guda hudu a ciki waɗanda su ne ba makiya ba wata riwaya aka ce ayoyi guda uku an gane ko sannan adadin ayoyin suratu yusuf ɗin duka aya ɗari ne da goma sha ɗaya su ne za mu karanta da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kalmomin da ke cikin suratu yusuf kalma dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da shida akwai harufa kamar yadda malamai suke faɗa masu bibiya harafi dubu bakwai da ɗari ɗaya da saba'in da shida wannan sura maudu'inta abinda take tattaunawa akai shine abu na farko aƙida al'amari da ya shafi kyautata kuduri ga ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan kuma abin da ya shafi rayuwar mutane da alaƙoƙi na 'yan uwantaka da hali na 'yan uwa halin 'yan uba da halin wato abokanan zama da iyali ga baki ɗaya akwai kuma rarashi ga manzan Allah sallallahu dangane da abin da zai same shi same shi na danginsa na kusa da shi da kuma waɗanda suke nesa da shi sura ce kuma da ta yi magana akan harkar mulki da sarauta da shugabanci da jagoranci sura ce kuma da ta yi magana akan kaidi da makircin mata ba don komai ba saboda mutum ya san yadda zai tsallake sura ce wadda ta yi magana akan wato irin yadda Allah yake girmama annabawansa yadda yake ba su wani matsayi bayan annabta ɗin kuma sai ya ba su mulki su karantar da mutane ilimi sannan kuma su iya mulkar mutane a bisa tsari na sarauta sura ce wacce take magana akan sharrin sha'awa da ka iya ruɗaɗɗen adam namiji ko mace idan mutum ya biya son zuciyarsa to zai iya fadawa kan sha'awa da daga baya zai zo ya tarar da ko ya zo ya nadama wanda kuma ba lalle ne lokacin nadamar ya masa amfani ba suratu yusuf ta yi magana akan irin makaru na dan adam mutum shi akan kansa yadda yake da tunani ya zai halaka kamar yadda kuma surati yusuf ta yi bayani akan inda za a haɗu ana ƙinka ba a son ka amma in Allah ya so ka ya kuma zaɓe ka bi mashi'atin Allah ta baka ta'ala zai baka ɗaukaka zai kuma kai ka inda yake so ya kai ka so duka wannan insha Allah ta'ala za mu tattauna akan wato wannan a cikin wannan sura kamar yadda a ciki akwai bayani na girmama iyaye da mutunta iyaye da kimanta iyaye da daraja iyaye da kuma irin yadda wato 'ya'ya a tsakaninsu suke sa ido akan ubansu ya yake mu'amala da wancan da wannan duk za mu karanta da ikon Allah tabaraka ta'ala wannan kalmar alif lamra jawabi ya gabata akan irinta cewa dai abu na ƙarshe da malamai suke faɗa Allahu a'lamu bi muradihi bizalika Allah shi fi kowa sanin me yake nufi akan haka din sirrul qur'ani ne suka ce komai yana da sirrinsa alkur'ani ma yana da sirrinsa sirrin alkur'ani shine waɗannan alhuruful muqatta Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin waɗancan wato ayoyi ne na littafi shine alkur'ani almubin wanda yake mabayyani albayyinu halaluhu wa haramuhu wanda halal ɗinsa da haram ɗinsa a bayyana suke wa hududuhu wa ahkamuhu da iyakokinsa da hukunce-hukuncensa wannan alkur'ani Allah ya bayyana ayoyinsa ya fito da komai fili babu abin da ya bashi a cikin duhu imamu katada yake cewa mubayyin lalle ne abin da yake ƙur'ani bayyanannen zance ne Allah ya yi bayanin albarkarsa shiriyarsa ya fito fili babu wani abin da ya ɓoye a ciki so duk wanda zai karanta shi to ya kamata ya sani ya karanta littafin da Allah ya fito da bayani dalla-dalla mubayyinul haqq min al-batil ya bayyana gaskiya daga bata da kuma al-halal min al-haram ya bayyana halal daga ainihin wato haram sai Allah ce inna anzalnahu lalle mu mun saukar da shi shiwa shi alkitab da littafin qur'anan arabiyyan qur'ani ne abun karanta in an ce alqur'ani ana nufin abun karantawa qur'an abun karantawa arabiyan balarabin alqur'ani ba da turanci ba aka saukar da shi ba da yarbanci ba aka saukar da shi ba da hausa ba aka saukar da shi ba da fulatanci ba aka saukar da shi arabiyan balarabin littafi ne haka Allah ga dama a cikin yarukan duniya gaba daya duk yare ɗaya ne amma da ya zo zaben yaren da zai saukar da littafinsa da zai mulki duniya sai ya saukar da shi da yaren larabci ina fata ana fahimta ya ce yayi haka ne la'allakum ta'qiluna dan ku hankalta anzalnahu bi lugatikum yana magana da larabawa mun saukar muku da alqur'anin nan da lugarku likai ta'lamu ma'anihi dan ku san ma'anonin shi alkur'ani wa tafhamu ma fihi kuma ku fahimci abin da ke cikinsa sannan ku kuma sauran da ba a saukar da qur'anin da yaran ku ba to dan ku koyi larabcin ku yi kishin koyan larabci yaran annabinku ku yi kishin koyan larabci yaran da Allah ya saukar da littafin ku constitution ɗinku ku yi kishin koyan larabci da gaba ɗaya maganganun ubangiji tabaraka ta'ala ta'ala da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan yaran aka yi su to kaga wannan shi kansa yana nuna mana muhimmancin mu je mu koyi ilimi na larabci kada mutum ya zo ya zauna ya iya turanci ya iya hausa ya iya yarbanci ya iya fulatanci ya iya kaza amma bai iya larabci ba saƙon da Allah madaukin sarki ya aiko maka a matsayinka na musulmi baka iya karanta yaren ba wani yanzu an masa larabci kamar an masa yaren china wani an masa larabci kamar an masa yaren japan haka al'amarin yake wato wannan yana nuna mana rauni da mu al'umma muke da shi a irin wannan yanayi na rashin mai da hankali akan koyon larabci ana na ana ta buɗe makarantu da yawa dare da rana to amma abin mamaki sai ka ga wato makarantun da ake budewa din makarantu ne da basu fiye mai da hankali akan harkar larabci da koyon larabci din ba kuma wajibi ne mu tura 'ya'yanmu su koyi larabci kamar yadda muke tura su koyi turanci wajibi ne mu ma mu je mu koyi wannan larabci kamar yadda muka kware muka iya turanci ba dan komai ba alal akalli ka zo hudu ba ranar juma'a ko liman bai fassara ba baka da damuwa amma mutum ya zo masallaci ana hudubar larabci yana gyangyaɗi yana jira a fara hausa ya ce yawwa to yanzu na fara ganewa to kaga wannan ai ba daidai bane kuskure ne Allah ya ganar da mu sai mai Allah ya ce kuma arma نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين nahnu naqussu alayka mu ne muke wato karanta maka muke karantawa a gare ka muke kissanta maka muke baka labari ahsanal qasasi mafi kyawun kissa ma'ana anan anan abin da ake nufi da kissa wato labari mafi kyawun labari mafi kyawun zance wanda yake babu abin da ya fi shi kyau wato kun ga nan Allah ya nuna mana magana alkur'ani babu ba magana da tafi ta kyau ko ba ka bane ba to wace kissa ake nufi anan na hannu na kusu alaika din mu ne muke kissanta maka eh muna kissanta maka kissar annabi yusuf alaihi salatu wassalam Allah ya ambaci wannan kissa ahsanul qasasi mafi kyawun kissa mafi ingancin kissa saboda abin da ke cikin wannan kissa ta annabi yusuf na ainihin wato ibra daukan lura da kuma hukunce-hukunce da fa'idoji wanda suke masu amfani ne a duniya da lahira sannan kuma akwai labarin masu mulki da masu sarauta da labarin malamai da labarin makircin mata da kuma bayani akan muhimmancin haƙuri a rayuwa da mutum zai iya fuskanta musamman matsaloli daga abokanan gaba da kuma bayani akan muhimmancin yafiya da kau da kai bayan an cutar da mutum waɗannan abubuwa da suka haɗu shine mai da wannan kisa ta zama ahsanul kasasi so Allah ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal wato qasas mu ne muke kissanta maka mafi kyawun wato kissa daga cikin labarai bima auhaina ilaika hadal qur'an da abinda muka yi wahayi zuwa gare ka na wannan alqur'ani mai girma mu baka labarin annabi yusuf a cikin alqur'anin ka wa in kunta min qablihi lamin alghafilin ko da ka kasance kafin mu yi maka wahayi lamin alghafilin kana daga cikin waɗanda suke sirraf kana ba su san wannan kissa ba abin da ake nufi da gafilin anan baka san kissar ba kafin mu baka labarin abin da ya faru ga annabi yusuf baka san yadda kissar ta kasance ba so anan gurin allah madaukin sarki ya yi mana bayanin shi ya ɗauki nauyin bawa manzon allah sallallahu alaihi wasallama labarin annabi yusuf mu ma kuma a matsayinmu na musulmi da muka yi imani da alkur'ani muke karanta shi kuma muka fa'idanta da wannan kisa ta dalilin saukar da ita da aka yi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama um, sa'ad bin abi waqas Allah ya kara masa yadda yana cewa unzil alquran ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama an saukar da alqur'ani ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fatalahu alaihim zamanan ya karanta wa sahabbai wannan alqur'ani zamani mai tsawo sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ma da ka ba mu labari da ka zantar da mu ka gaya mana labaran mutanen da suka gabata sai Allah ya saukar da Allahu nazzala ahsanal hadisi ai lalle Allah shine yake saukar da mafi kyawun wato hadisi zance kenan suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ma da ka ba mu kissa ka ba mu kissa sai Allah ya ce kuma nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi sai suka ce ya manzon Allah ina ma da ka tunatar da mu sai Allah ya saukar da alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al haqqi har zuwa karshen aya um, Imam al-Qurtubi yana faɗa a cikin tafsirinsa cewa asalin dalilin saukar wannan suratu yusuf yahudawa ne suka zo suka ce a ba su labarin kisar annabi yusuf irin wai irin a zo a ƙure annabi in dai gaskiya ne kai to ba mu labarin kisar annabi yusuf shine allah ya ta zubo labarin gabaki daya dalla dalla manzo allah ya sha mu ma muka zo muna sha ko ba ka bane to wannan kenan allah ya ganar da mu to yanzu kisar za ta fara gudana wai me ya faru malam إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ka tuna yayin da yusuf yake cewa babansa iz qala yusufu li abihi yusuf ne annabin nan ko yusuf da muke faɗa ka tuna ya kai muhammadu yayin da yusuf yake gaya wa babansa wannan kalmar yusuf din suna ne ah, na Ib- da da ibraniyanci ake cewa yusuf din amma dai malamai suka ce urriba an mai da shi balaraban suna an gane ko to shi shi yasa suka ce tunda na ibraniyanci ne la yajri alaihi al-i'rab an gane ko um, ya sai shi yusuf yake cewa babansa abihi mahaifinsa wanda ya haife shi ya abati ya babana daga nan malamai suka ce an samu asalin ashe ɗa cewa yake baba balarabe ce abi bahaushe ce baba ya ce ummu bahaushe ya ce mama an gane ya abati ya baba a kirar abu ja'far da ibnu amir ya abata maimakon ya abati a cikin dukkan alkur'ani haka abu ja'far da ibn amir suke karanta ya abata duk inda aka zo ya abati ya abata suke cewa wannan a bisa takadirin ya abatahu kamar yadda a larabci ake cewa ya abatahu ajaba rabban da'ahu abatahu wasu kuma suka karanta ya abati bi kasri ta'i kamar yadda muka karanta ah, saboda asalinsa ya abat ne asalin kalmar suka ce ya abat shine asalin kalmar to kuma a gurin larabawa aljazmu a ɗauri yakan iya komawa ya zama kisra an gane ko yau aljazmu yuharrak ila alkasri haka suke cewa sai shi ya kai babana yana ba shi labari baban shi kar ku manta shi annabi yusuf manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito um, cewa shine uh, al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim Yusuf ibn Yaqub ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim tsatson yadda asalin annabi Yusuf nan da muke bada labarinsa tushensa jikan annabi Ibrahim ne annabi Yusuf jikan annabi Ibrahim ne. Annabi Ibrahim shi ya haifi annabi Ishaqa. Annabi Ishaqa shi ya haifi annabi Yaquba. Can mun karanta da ku a baya wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Shi kuma annabi Yaqub shi ya- shi ya haifi annabi Yusuf. Kenan Yusuf dan Yaqub Yaqub dan Ishaqa Ishaqa dan Ibrahima kaga jika kenan ko tattaba kunni ko ba ka bane ba to kaga shine Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim shine annabi dan annabi dan annabi tattaba kunnan annabi tushen sa kenan kaga wannan ai babban mutum ne masha Allah dan gata ne daka da waje ya abati ya kai babana ajib annabi yana gaya wa annabi ka duba wata ga- wani gata shi baban annabi ne kuma Allah ya bashi ɗa annabi to shine ɗan yake gaya wa babansa annabi yanzu kenan ya abati kamar cewa yake ya yaƙub to yana daga cikin ladabi mutum bai zai kira sunan babansa gaya haka ba a'a sai ka dan saka ya kace baba ya abaci ya kai baba inni ra'aitu ahada ashara kaukaban ni na ga tauraro guda goma sha ɗaya tauraro guda goma sha ɗaya abinda ake nufi da kaukab ana nufin najam kenan min nujumi sama irin taurarin nan da kake ganin su na sama taurari guda goma sha ɗaya na gani wa shamsa wal kamara da rana da wata ra'aituhum li sajidin na gansu suna yi mun sujada abun mamaki tauraro goma sha ɗaya da rana da wata suna yi masa sujada bai ce ra'aitu ha ilayya sajida ba an gane sai ce ra'aituhum li sajidin sai kinaya da da da abinda malaman larabci na suke cewa man yaqil wato sai ibara da kaman abu ne mai hankali yake yake magana a kansa na gansu suna mun suna mun sujjada to me ake nufi da wannan tauraron guda goma sha ɗaya malamai sun yi ƙoƙari suka fassara wannan tauraron suka ce ana nufin yan uwansa ne yan uwansa ne su ne taurari goma sha ɗayan nan yan uwansa dama mutum sha ɗaya ne kamar ya wato su ɗin mutane ne wadda Allah ya fifita Yusuf a kansu to menene ranar babansa shine ranar wannan Yaqub din alaihi salatu wassalam alkamar fa shine mahaifiyarsa kamar yadda imamu katada Allah ya yi masa rahama ya faɗa cikin malaman tafsiri wasu sun faɗi wasu maganganun suka ce wata ɗin innasa ce an gane ko suka ce saboda mahaifiyar annabi yusuf sunanta rahil ta mutu a lokacin ba yi da mahaifiya a lokacin to kaga kenan kenan ba mahaifiyarsa bane innarsa ce yar uwar mahaifiyarsa ce ba wai mahaifiyar bane haka wannan shi kuma imamu suddi yayi wannan karin bayani um, ibn juraij shi kuma yace abin da ake nufi da alkamar din babansa ne ashamsu kuma mahaifiyarsa suka ce yace ai saboda kaga ashamsu ai mace ce alkamaru ba namiji shikenan ko ba ka bane to shi kuma haka ya faɗa kaga duk abubuwan nasu akwai fa'ida a ciki kwarai an ce lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya yi wannan mafarki yana da shekara goma sha biyu ne a rayuwarsa gaba daya shekara sha biyu a duniya gaba daya wannan mafarki to kaga yana yaro ne kenan to yanzu yan wana na so in kuna tare da ni kuna fahimta ta gashi annabi yusuf ya yi mafarki ya ga taurari guda goma sha ɗaya da wata da rana su ne masa sujada suna girmama shi a lokacin malamai suke faɗa yi wa wani sujada ba haramun ba ne a shari'arsa kamar yadda za mu zo mu karanta babansa da 'yan uwansa sun zo sun same shi a karagarsa ta mulki sun yi masa wato sujada to yanzu dai wannan farko kenan to bari mu ji me ya faru na'am qala ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin baban shi ya fara ba shawara tunda shi annabi ne yace qala ya bunayya tunda shi ma ya girmama shi ya ce masa ya baba to shi ma sai baban sai ce ya ɗana ya bunayya ya ɗana la ta khusus ru'yaka ala ikhwatika kada ka kissanta wannan mafarki naka ga ainihin wato yan uwanka ba dan komai bai gaya masa wannan saboda mafarkin annabawa gaskiya ne kuma shi annabi yaqub shi annabi ne Allah ya haska masa cewa wannan yaron Yusuf akwai babban sha'ani a tattare da shi kuma ya sani cewa idan yan uwan annabi Yusuf suka samu labarin wannan ni'ima da Allah zai yi masa nan gaba hasaduhu to za su yi masa hasada shi yasa fa amarahu bil kitmani ya umarce shi ya rufe wannan ainihin wato bayani kada ya wato bayyana shi ya ce fa yakidu laka kaida dan sai su yi maka kaidi babban kaidi fa yahtalu fi ihlakika za su yi kokarin su halakar da kai li'annahum ya'lamuna ta'wilaha fa yahsudunaka saboda su sun san tawili sun san sun san fassarar wannan mafarki naka sai su zo su yi maka hasada wannan lakadin wato ana nufin za su yi wannan kaidi ko makirci a kan kai kanka da kanka inna shaitana lil insani aduwwun mubin lalle shaidan ga ainihin wato mutum mabayyani ne makiyin waki ne mabayyani shaidan ba koyayyen maki bane an gane ko yuzayyana lahum shaitan Allah zai kaddara shaidan ya zayyana musu wa yahmiluhum alal kaid yazo ya sa su yi wa wannan bawan Allah kaidi saboda akwai kiyayya da ake samu a tsakanin 'ya'yan gida irin na 'yan uba an gane ko irin na 'yan uba to wannan kenan hadisi ya zo daga abdurrabbihi ibn sa'id ya ce ya ji a ba salama yana cewa na kasance ina ganin mafarki wato sai abin ya zo ya dame ni in ne mafarki sai na ji wata rana abu da yana cewa ni kuma nakan yi mafarki ma in na mafarkin nan siyasa ni rashin lafiya akwai mafarkin da malam mugun mafarki idan ka yi shi wallahi siyasa ka jinya saboda za ka tashi ba daɗi za ka tashi cikin tsoro cikin damuwa daga nan sai ka ɗora kai ta ciwo kawai sai da ya ce abu kata da ya ce sai da ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa a ru'ya salihatu min Allah kyakkyawan mafarki yan uwana daga Allah ne duk wanda ya ga mafarki na kwarai to daga Allah ne tabaraka wa ta'ala kyakkyawan mafarki daga Allah ne wal hulmu min ash-shaytan kenan bushara ne soki burudun mafarki kuma ka ganka a makabarta ka ganka ana ta kashe mutane kana gudu kafafuwanka sun nade ka gagara gudu ko ba ka bane ka ga abun gudu ya zo nan an danne ka kana ta ihu baka iya ihun ma baya hutuwa ka haɗu da dannau kenan ya danne ka ya shaƙe ka da sauransu ko kai ta ganin abin da yake wato ba daɗi dai komai ko yaƙi ko wani bala'i ko namun daji za su halaka ka irin wannan dai to nan daga shaidan ne kenan wannan yana nuna cewa shaidan ya bakunci mutum kenan to kuma yawa yawan abin da yake kawo su daman rashin yin addu'a idan mutum zai kwanta haka mutane yawanci suke kwanciya mutum ya kwanta subhanallah kamar jaki ba addu'a ba salati abinda ake da bukatar kamin ka kwanta maka alwala da hali akwai mutanen da malam wallahi malam ba za su yi bacci ba sai da alwala ya yadda inda zai kwanta saboda bai sani ba wata bare tashi ba sai ya alwala ya kwanta akwai wanda za su kwanta sun sani ka'ida ne sai sun kwanta ta bangaren damar su yi addu'a akwai wanda kuma da cacin yake bacci kwarai da gaske da waya a hannunsa ba babal babal ya hana dariya babal wallahi haka zai zo ya tuntsire ya jefar da wayar shi da laluman wayar sai bayan asuba akwai wanda kiɗa yake sawa yana jin kiɗa yana rawa yana jin kiɗa yana rawa har bacci ya ɗauke shi to kaga kaga kaga akwai hadari kwarai da gaske akwai wanda kuma sai yayi karatun qur'ani Allahu akbar sai ya karanta alqur'ani ko ya yake karatun qur'an nan shine abu na karshe a bakin sunna yazo ya azkar ya roki Allah ya yi zikirai ya kwanta bacci to kai ka hada wannan da wancan akwai wanda baya yin ko daya shiru kawai ke ƙwarai da gaske shiru kawai ke ya zuba malam yanzu fa da yawa fa mata ne suke sa mutane suna addu'a alhaji kaɗan yi zikiri to alhaji baka yi baka karanta ayatul kursiyo ba karanta ki tofa mun wallahi akwai wanda sai da karanta to kaji ka ce jariri jarirai ne da yara ƙanana ake karanta ana tofa musu ba ba ba ba, ba kai ba so ya kamata mu kiyaye rashin yin addu'a yakan sa mutum ya yi mummunan mafarki kuma mummunan mafarki daga shedan ne daga Allah yake cewa fa idan ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddith bihi illa man yuhibbu duk wanda ya mafarki ya ga abin da yake so a cikin mafarkin to kada ya gaya kada ya bawa kowa labari sai wanda yake so idan baka gane ba idan ka zo kai mafarkin abin da kake so mai daɗi to idan ka wayi gari kakka yadda ka ba da labarin mafarkin nan sai ga masoyinka me ake nufi anan saboda in ka gaya makiyinka zai maka hassada kuma hassada tana ci eh kai din nan da kake ganin ka in wani yana maka hassada zai iya maka tasiri hassada fa ciwo ne ciwo ga mai yin ta ga kuma wanda ake yi masa idan ana yi maka din sai ta maka tasiri ta rinka illata ka masu matsalar hassada har zo ake ana musu ruqiyya idan aka ma hasada aka ma hasada ta yawa sai abin ya zo ya kama kai zama maka cuta sai a ajiye ka ta zabga maka ayoyin qur'ani ana maka rujiya ciwo ne ai to shi yasa yace fala yuhaddith illa man yuhibbu kada ya bada labari sai wanda yake so wa idza ra'a ahadukum ma yakrahu wal yata'awwaz billahi min sharriha duk wanda ya mafarki ya ga abin da baya so to ya nemi Allah ya tsare shi daga sharri wannan mafarki wa min sharri shaytan da kuma sharrin shaytan manzo Allah ce wal yatful salatan yayi tofi tub tub tub a bangaren hagun dinsa sau uku wala yuhaddith bihi ahadan kuma kada ya bada labari wa kowa fa innaha lan tadur insha Allah wannan mafarki bai zai cutar da shi ba Imam Bukhari ya fitar da wannan riwaya da kuma imamu muslim to a nan gurin kun ga ya dace da abinda annabi ya bada labari idan ka yi mafarki mai kyau kada ka yi gaggawan yada mafarkin sai ga wanda ka tabbatar naka ne idan ku ka kuskura ka je ka gaya mai tunda an gaya mana cewa mafarki mai kyau daga Allah ne to zai iya zuwa ka je ka gaya masa din yayi maka hasada abin ya zo ilalace to ashe yana da kyau ka kula ya kai dan uwana idan ka yi mafarkinka to tuwo na maina idan ku na banza kai daman kar ma ka gaya kowa amma yanzu abin da yake faruwa mun akasa zancen an jujjuya shi gaba daya abinda shari'ar ta ce kar a yi shi ake yi mutum sai je mummunan mafarki ya zo ya zauna a dandali yana ba da labari ai kaji kaji kaji ga abin da aka yi ga abin da aka yi Allah ya ganar da mu to me yace masa kuma wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم
a wata riwayar ta abu dawuda manzon Allah alaihi salatu wasalam yana cewa ru'ya juz'un min 40 aw 46 juz'an min an-nubuwa mafarki din wani bangare ne daga cikin bangare na annabta kashi wato 40 ko kuma wato 46 na annabta wani bangare na annabta ne aka dan gutsuro aka baka in aka baka mafarki in kai mafarki um, wani mutum din mafarkin yakan kasance idan ya yi shi in ji maza Allah to in dai ya ga mafarki to wannan abin sai ya faru a kansa haka Allah yake zaben wasu in dai mutum ya mafarki akan wani abu to sai ya faru a kansa duk wanda ya mafarki ya mutu to wallahi sai ya mutu ko ba gama ne in dai ka taba mafarkin ka mutu to ina tabbatar maka wallahi karshen ka mutuwa ne yawwa da ka sai ka yi hankali ka shiga taitayinka wani za ga ya mafarkin abin alheri ya same shi ko da ba wannan abin da ya gani a mafarkin ba to bushara ne akwai wani abu na alheri da zai same shi shi yasa wannan mafarkin Allah ya kayyade wasu malamai da suka san shi suke fassara shi amma ba irin mutanen mu yanzu da suke zama haka kawai mutum ya zai zauna cimiyar kuka da kokonsa da siga ko ba siga da safa kawai a zuwa abin farki ya zai ta faɗa ba ilimi ne ba kowa yake iya yi ba ba a cikin malamai ma ba kowa ne ya iya tabirin ru'uya ba ya iya fassara mafarki ba su waɗanda suke garaje da mutum ya yi mafarki su je su fassara masa ai kaza ake nufi to ƙarya suke yi kuma kaga mutum in yayi ƙarya hukuncin sa hukuncin makareci wuta Allah ya kiyaye mu da ƙarya wannan kenan to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kai mafarki din na kwarai to karka bada labari illa habiban aw labiban sai masoyinka ko kuma mutum mai hankali da ka yadda da ainihin wato hankalinsa haka tirmizi ma ya rawaito wannan hadisin babu ma ja'a fi ta'birir ru'ya yace kuma hadisi ne hasanun sahih Allah yace wa kadhalika yashtabika rabbuka annabi yaqub yake faɗa wa ɗansa yusuf kamar haka ne Allah madaukin sarki yake zaben ka yashtabika zaba shi yasa aka ce mujitaba duk wanda aka ce sunansa mujitaba ana nufin zababbe haka kamar mustafa ne ai an gane ko yashtabika rabbuka ubangijinka yastafika mujtaba mustafa mustafa mujtaba yashtabika yastafika duk ma'anarsu ne guda an gane ko yawwa wa yu'allimuka min ta'wil al hadith sannan kuma ya zaɓe ka sannan kuma zai sanar da kai fassarar mafarki ajib shi da ya mafarki ya kawo wa babansa ya fassara masa baban yake gaya masa to kai fa Allah ya zaɓe ka kaga kinaya ne na cewa fa za ka zama annabi sannan bayan ka zama annabi Allah zai baka ilimin fassarar mafarki kuma za ku ji fassarar mafarkin da annabi Yusuf ya yi a nan gaba kaɗan ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما يتشك نعمة سا أغريكا منين يتشك نعمة سا أغريكا يباك النبتة يا ذابيك يا كويا مك فسر مفركي sannan kuma ainihin wato ya baka annabta wa yutimmu ni'matahu alayka ya cika ni'imarsa a gare ka ai ya baka annabta ka zamanto annabi wa ala ali yaqub kamar kuma haka Allah zai cika ni'imar ga iyalan yaqub iyalan yaqub ana nufin auladi yaqub an gane ko malamai suka ce ƴaƴan wannan yaqub din gaba ɗayan su annabawa ne kaje a bisa wannan fassarar wa yutimmu ni'amatahu alayka ko me muka ce fassarar sa zai baka annabta ko to wa ala ali yaquba sai muka ce ali yaqub fassarar sa me auladu yaqub ko ya'yan yaqub kenan ana nufin me ya'yan yaqub masu ma Allah zai cika ni'imar sa a gare su shine ya ba su me annabta to wannan shine hujjar wasu daga cikin malamai da suke cewa ‘yan uwan annabi Yusuf ɗin nan guda goma sha dukkansu annabawa ne. To, amma akwai matsala, akwai matsala. Idan an tafi, da kun ga wannan bawa, abin ba nasi ne ƙarar ba fahimta ce, idan mun tafi akan cewa annabawa ne, to yaya za mu yi da wannan maganar ta farko لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا kada ka kissanta wannan mafarki naka ga yan uwanka kar su zo su yi maka hassada kar su zo su yi maka makirshi kar su zo su yi maka kaidi annabawan kuma kuma annabawa ne a ce haka sai suka ce eh kafin su zama annabawa ne wannan dai zama mazo mu tattauna daga baya insha Allah dan dogon labari ne da zai dauke mu lokaci amma bari mu tafi inda muke so mu kai gare shi amma dai na dan zunguran muku shi insha Allah ta'ala kafin mu fita daga surar mazo mu faɗi mai malamai suka faɗa mafi inganci wa ala ya ali yaqub kama atammaha ala abawayka min qabl kaga wani abin da ke karfafa zancen nan fa kamar yadda Allah ya cika wannan ni'ima akan babanninka kafin wannan lokaci babanninka kafin wannan lokaci ma'ana kamar yadda Allah ya bada annabta ga babannin kafin wannan lokaci Ibrahim wa Ishaqa da Ibrahim da Ishaqa kaga babansa Yaquba annabi kakansa Ishaqa annabi baban kakansa Ibrahim shi ma annabi kaga shine fasarar kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa Isaqa to wannan shine hujja fa ta waɗancan malaman da suke cewa fa lalle yan uwan annabi Yusuf din nan annabawa ne inna rabbaka alimun hakim lalle ubangijinka masani ne hakimun kuma mai hikima ne wasu malamai suka ce atammaha wa yutimma ni'matahu wa yutimmu ni'matahu alayka din nan itmamun ni'ima ana nufin wato Allah ya cika ni'ima wa annabi Ibrahim ne ya mai da shi khalilullah haka wasu suka ce wasu kuma suka ce akan annabi Ibrahim din ne ta yadda Allah ya kubutar da shi daga wutar da suna marudu suka hura masa za su halakar da shi wa ala ishaqa kuma fa ishaq shi kuma Allah ya kubutar da shi daga me wai daga yanka da annabi ibrahim ya zo ba Allah ya ce ya yanka ɗansa ba ko ba ka bane ba da Allah ya ce ya zo ya yanka ɗansa ya ce ya rabbi inni inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara ya gaya wa dan ya ce gani ni na gani a mafarki ina nan zan yanka ka ko ina yanka ka to duba me ka gani qala ya abati fa'al ma umar ya ce ya babana ka aikata abin da aka umarce ka satajiduni insha Allah min as-sabirina ko da sannan insha Allah zaka same ni cikin masu haƙuri to kuma din da yazo zai yanka shi ya dauko wuka fa falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna naraka min al muslimin inna naraka ko innaka zaka min al muslimin na'am إنا كذلك نجزي المحسنين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم أن صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين كما هكا نمكي ساكيا كما سوكي وتتاوى ta haƙuri a ramani ne can ya jefa mu wata shakka a can gefe haka shi nake son tabbatar yawa to a nan gurin yan uwana wannan maganar ta cewa annabi ishaqa shine wannan dan da aka zo za a yanka shi Allah ya kubutar da shi maganar nan tana da rauni ba haka bane ko ba ku ji ba akwai maganar malamai da yanzu na dawo wata gaba ne ku dawo kisa annabi ibrahim yanzu mun fita daga yusuf ba wai mun fita gaba ne ba za mu dan je yawo mu dawo abinda nake nufi wato muna magana ne akan waitin ni'matahu alaik ko ba ka bane yawa kama atama ala abawaika ibrahim wa ishaq suka ce an kubutar da ishaq daga yanka kubutar da shi ni'imar da aka ni'imar da aka cika masa ne an kubutar da shi annabi ibrahim bai yanka shi ba to shine muka ce wannan maganar ta cewa annabi ishaqa ne aka kwantar da shi za a yanka ba haka bace magana ce mai rauni a'a a cikin 'ya'yan annabi ibrahim akwai annabi isma'il to annabi isma'il ne aka kwantar da shi za a yanka shi ba annabi ibrahim ba ba annabi ishaq ba dalili akan haka um, shine malamai suna faɗa cewa kamar yadda ibn taymiya ya magana nan shekul islam kenan da almajirinsa ibn al-qayyim shi ma ya yi magana akan wannan idan za ku tuna an yi wa annabi ibrahimu bushara ko an yi masa busharar ɗa an ce muna maka busharar ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub za mu baka ɗa ishaqa sannan kuma shi ishaqa ɗin bayansa kuma zai haifi wa zai haifi yaqub ibnu taymiya Allah masa rahama yake cewa yaya za a yi dan da Allah ya yi bisharar cewa za a ba da shi kuma za a ba da shi kuma har zai zo ya haifi ɗa mai suna ya akuba kuma a ce Allah ya ce a ɗauko shi a zo a yanka shi kuma kafin a yanka shi annabi Ibrahim bai san cewa ba za a yanka shi ba to ai kaga wannan ai kaga kamar akwai tifka da warwara kenan akwai contradiction ba ku fahimta ba a ina san halin kaya na in kun gane ina gane an ba gane ba wato ina ganewa kun ga ku fahimce ni dan Allah a can ba mun karanta da ku cewa Allah ya yi wa annabi Ibrahim bushara zai haifi da ishaƙa ba? sannan kuma ya ce bayan ishaƙa din kuma har shi ma zai zo ya hayyafa ya haifi dawa yaƙuba ba? mumtaz ai kaga yanzu Ibrahim yana kan asali lalle zai samu da ishaƙa kuma yana da garantin wannan ɗan zai yi nisan kwana har ya zo ya haifi da yaƙuba to waɗanda suka ce wanda aka zo za a yanka ɗin nan ishaƙa ne sai ibnu taimiyya yake ce a to yaya kuma a can Allah ya gaya masa mun baka ɗa ishaƙa kuma zai haifi ma ɗa yaƙuba kuma yanzu a zo a ce wannan ɗan bayan an ba da shi kuma a ce ɗauko shi ka zo ka yanka shi ya fito fili ko? yawwa sai ce to hatiman wannan ba ishaqa bane annabi isma'il shine azzabiya amma wannan sabani ne mai karfi a wajen malamai za ga a cikin littafai na tsira na tarihi ana faɗa ana cewa ishaq ishaq ne amma hakikanin zance ba ishaq bane ya a wannan isma'il ne annabin Allah daga cikin wato yayan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to wannan kenan to shine sai sai yake cewa kama atamma ala abawayka min qablu ibrahima wa ishaq inna rabbaka alimun hakim lalle ubangijinka masani ne hakimun kuma mai hikima ne to sai Allah ya ce mai kuma لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Allah madaukin sarki ya ci gaba da yin bayani cewa laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi hakika ya kasance akan Yusuf da shi da dan uwansa ai da shi da ƴan uwansa malamai sun yi kokarin su faɗi sunan ƴan uwan nan amma dai ƙur'ani shi bai faɗi sunan ƴan uwan ba amma dai ya gaya mana yana da ƴan uwa wasu malamai suna cewa akwai rubil a cikin yan uwan waɗannan sha ɗaya ɗin akwai rubil wannan rubil ɗin shine babba daga cikinsu akwai shamun akwai lawi akwai yahuza akwai zabalun wasu kuma suka ce zablun maimakon zabalun akwai ashir ashir da hamza ne madda ba ashir namu na goma ba an gane ko dukansu waɗannan da na irgo mahaifiyarsu a wajen babansu mana matar yaƙo ita ce layya bintu layyan layya bintu layyan yar gidan suka ce yar gidan wato kawun annabi yaqub ne alaihi salatu wassalam wannan kenan wasu kuma daga cikin sauran yayan akwai dana akwai naftali wasu kuma suka ce naftuli mai kwan naftali akwai jada akwai ashir ashir an ce wannan layya din matar annabi yaqub ta rasu sai kuma ya auri yar uwarta mana yar uwar layya din kanwan layya din mai suna rahil rahil din ita ce ta haifa wa annabi yaqub annabi yusuf da kuma binyamin dan uwansa binyamin an gane ko yawa kaga kenan waɗannan kaga idan ka lura annabi yusuf kenan uwarsu ba ɗaya ba da sauran yan uwan wane ne suke ciki ɗaya binyamin ne kawai to duka waɗannan bayanai ƙoƙari ne da kokarin haskakawa da budadawa da iya kokarin bayyana ma'ana ta alkur'ani da malaman tafsiri suke yi amma dai qur'ani bai yi bayanin wadannan sunan niki ba ga baki daya shi yasa wasu malaman tafsirin ma ba sa ta darruki kaiwa ga suna ambatan waɗannan sunan niki din shine dai Allah yake cewa hakika ya kasance ga shi Yusuf da yan uwansa din nan da ake gaya muku ayatun ayatun din jam'i ne na aya wato ana nufin izatun wa ibra akwai wa'azi da daukan izina da lura lissa'ilina ga ainihin wato masu tambaya dangane da kissar annabi yusuf kamar wasu sun tambayi manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama ya ba su labarin wato kisa annabi yusuf shine kamar yadda muka faɗa imam al-qurtubi ya faɗa yahudawa ne suka tambayi manzon Allah to ka ba mu kissar yusuf din mu ji gani suke manzon Allah bai san kisar annabi Yusuf din ba to shine Allah ya ce ayatul lisailin lalle wannan nan ayoyi ne ga masu yin wato tambaya sai su sami ayoyin nan sai su sami kisan nan kamar yadda suke tsammani ko sama ma da yadda suke tsammanin fata'ajjabu minha sai su yi mamaki kwarai kwarai da gaske aya din yana iya daukan ibra lil mu'tabirin kenan wanda za su ɗauki izina a ciki ne za su fahimci irin yadda ɗan adam yake da wato son zuciya da irin yadda ɗan adam yake da ƙoƙarin ya ga ya cutar da ɗan uwansa idan ya samu wuri ba don komai ba don wato su faɗaka a ciki ne za su fahimci yadda mafarki yake da yadda Allah tabaraka ta'ala yake mai da mafarki ya zama gaskiya kuma a ciki ne za su fahimci haƙurin shi annabi yusuf tabbas yana cikin annabawa masu haƙuri musamman haƙuri akan biyan sha'awarsa lokacin da ya gamu da wannan mata za mu zo mu faɗi kisar matar da take iya kyau allah ya ba ta kyau da dama kuma da allah ya ba shi amma ya kau da kai ya ji tsoron allah a ciki ne wannan kisar za mu fahimci duk yanda mutum yake ashe Allah zai iya jefa shi a cikin wani yanayi wadda wannan yanayi dole sai ya haƙuri ka duba annabi cikin annabawan Allah Allah ya jefa shi a kurkuku duba kurkuku ba yanda yake to shi yasa dan mutum ya shiga kurkuku ba yana nuna cewa wai ya zama kaskantacce ko ya zama wulakantacce ko tozartacce ba tunda annabin Allah ma yayi kurkuku ko ba haka bane yayi zama kuma zaman wahala kurkukun da annabi Yusuf yayi wallahi tallahi mutane yanzu cikin aljanna suke an hada su da shi iya wahala iya rashin jin daɗi kuma ya zauna lokaci mai tsawo a ciki kuma Allah ya san annabi ne annabin Allah to akwai wani illa ne dan wai malami yayi wani abu sun kama shi sun je sun daure shi ai dan an kai malami kurkuku ba wani abu bane ba ibnu taymiya nan da ake faɗa wannan ibnu taymiya a cikin kurkuku ya mutu mutuwa a karam kallah a cikin kurkuku ya mutu da yawa daga cikin malamai da aka sa su a lokacin da ake zalunci ake sa su a cikin kurkuku gani suke in an sa mutane a kurkuku kenan wai an dakatar da da'awarsa sannan kuma a cikin isar duk ayatul lisa'ili na din isar ta kunshi haƙurin shi kansa yaƙo inda Allah ya jarrabe shi da son Yusuf din nan za ku ga yanda ɗa sai wani sati ba lokaci ne za ku ga yanda uba yake son ɗansa malam so kuma wato na wuce ka'ida ya yi kuka ya zubar da hawaye ce inna ma ashku basi wa huzni ila Allah ya yi kuka akan Yusuf ya kuma ja Yusuf gaba kusa da shi to duka cikin kisan nan cikin wannan sura za mu ainihin fahimta kuma za mu fahimci yadda 'ya'ya suke sa ido akan uba in sun ga ya dan karkata ko yaya akan wasu 'ya'yan nasa suna nan ko ganana ne sai ka ji suna cewa baba fa ya fi son wani shikenan sun maka fenti zancen ka ya riga ya gama karewa to duka za mu fahimci wannan ta yadda wani lokacin wanda ake son sa din san da ake masa sai sabbaba masa gaba da yan uwansa ko da shi mutumin kirki ne ba da matsala da zarar an faici ubansa ya fi son sa sai gaba a san sa shi kuma yan uwansa ba sa son sa to shi yasa aka ce wajibi ne iyaye ku ji tsoron Allah ku rinka yin adalci a tsakanin wato ‘ya'yanku sai Allah ce mai a ƙarshe.
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة نعم ونحن عصبة إنا أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونستطيع إن شاء الله سيمجي ميفارو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته